الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ga watan al-muharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1445 wadda ta yi daidai da 23 ko 23 ga watan bakwai miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa sau biyu a wata ma'ana duk bayan mako biyu littafin fannu ta'amul baina zaujain littafi ne wanda ya kunshi tattaunawa da bayanin yanda mu'amala ya kamata ta kasance tsakanin ma'aurata wanda wannan littafin kaman jagora ne ga ma'aurata wa'inda suka riga suka yi auren da kuma wa'inda suke da aniyar yin aure din a bangare na farko wannan na wannan littafi kamar yadda bayani ya gabata yana ba wa maza shawarwari da kuma yadda ya kamata su kasance tsakaninsu da matansu kafin kuma mu tafi bangare na biyu na wannan littafi wanda zai ba mata shawarwari game da yadda ya kamata su zamto suna mu'amalantar mazajensu wannan kuma shine darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi mai albarka kusan darasi na ƙarshe da muka gabatar kafin mu tafi hutun sallah shine wato darasin ka dinga bayyanar da soyayyar da kake yi wa matarka a ƙarƙashin haka mun ji hadithin ummu zar'in wanda mun karanta shi sannan mun ji wasu hadisai na irin zamantakewar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsakaninsa da iyalinsa musamman ma ummul na Aisha Allah ya kara mata yadda yanda san da yake mata da kaunar da yake mata ba koyayyen abu bane tarihi duk ya tabbatar hatta su kansu gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san haka Annabi yana nuna kaunarsa ga iyalinsa abu na biyu mun tattauna game da ka zamto mai shawartar matarka abinda kake ganin ba ta da gogewa ko ba ta da ido akai dan baka shawara da ita ba babu laifi harkokinka kila na waje wanda kake ganin akwai ƙwararru waɗanda su ya kamata ka nemi shawarar su don cimma abin da kake so ka cimma wannan babu laifi amma dai a abin da take da ruwa da tsaki na harkar gida a ce ba za ka yi shawara da ita ba komai sai dai ta gani tsakaninta da kai kuma komai sai dai ta gani tsakaninta da tsakaninka da 'ya'yanka ba za ka shigo da ita ba cikin shawara da neman mafita da warware matsaloli na yau da kullum na gida wannan babban kuskure ne bal ma hatta rayuwar waje din in akwai rawar da za ta taka tana da tunani mai kyau babu laifi ka dinga shigo da ita kana neman shawara ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo da uwar mu'minai ummu salama Allah ya kara mata yadda wajen shawara game da abin da ya shafi al'amarin musulmi ma gaba daya kuma ta ba da shawarar da ya zama mafita ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umman musulmi da haka kenan karkare na tunanin matarka lalle wani lokaci Allah zai mata baiwa ya mata muwafaka ta gano wani abu da kai baka gane ba ko game da gida ko game da rayuwa kamata yau da kullum da haka ka zamto mai yin shawara da ita wannan ba duk mun karanta a wannan gaba kuma mun karanta wannan kissa da ita ita uwar muminai ummu salama Allah ya kara mata yadda sannan mun tattauna ga wato gabar kun haliman wato ka zama mutum mai hakuri da juriya an gane ko domin zama da iyali gaskiyar magana akwai bukatuwa zuwa ga haƙuri kuma mai yawa shi yasa manya da suka yi aure abinda kowa zai ta gaya ma to sai haƙuri to sai haƙuri domin rayuwar cikin gidan tana bambanta da irin rayuwar da aka yi a waje lallai zama da waɗannan bayan Allah sai mutum ya sha ainihin wato maganin haƙuri sosai sosai ba ɗan ƙanƙani ba to sai ga al'amura suna tafiya babu wata wahala ko tangarɗa wannan ma mun koma gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mun ga irin yadda annabi ya yi ta haƙuri da su a maganganu a zamantakewa da mu'amala da sauransu saboda rauninsu saboda ainihin gazawarsu saboda irin yadda Allah ya halicci ɗabi'arsu da haka duk wanda yake so ya hulɗa da su ko ya mu'amala da su to lallai akwai buƙatar a tunatar da shi cewa ya zamto mai haƙuri sannan mun shiga gaba ta hudu inda malaiki ta la taghadab min munaqashatiha kar ka zama mai saurin harzuka ko fusata ko fushi wajen tattaunawa da ita tattaunawa da ita ita ma iyawa ce da kwarewa da haka ka zamto kwararre wajen tattaunawa da matarka ka zamto kana sauraranta kuma in ta kawo wani tunani ko kuma tana faɗa kana faɗa duk wannan ba dan warware wata matsala ko dan kokarin wanke kanta daga abin da kake ganin tayi na ba daidai ba to duk za a samu wannan har ma malam yake cewa idza hatadda dan ba mu yi shi da yawa ba bari mu tashi da kansa kawai qalil muallif rahimahullahu ta'ala la taghdab min munaqashatiha malam yace kada ka yi fushi wato daga tattaunawa da matarka kada wato tattaunawa da ita ya fusata ka ko kuma kai fushi wajen tattaunawa da ita idza hatadda an-naqashu bainaka wa baina zawjatika idan tattaunawa ta yi zafi tsakaninka da matarka wani lokaci ana iya samun irin wannan yanayin tattaunawa ta ɗau zafi tana ganin ita ce akan daidai ita ce akan gaskiya ta fi ka hujja ta fi ka gaskiya kai kuma kila kana da dalilin da kake ganin ka fi ta gaskiya ko kuma dai kana zazzara ido don kana ganin kai ne mai gida kai ne gaba da ita don haka dole ta saurara dole kuma yanda ka faɗa da yanda ka dama haka za a sha to garin haka garin ita tana ganin ta kare na ta janibin kai ka kare na ka janibin wani lokaci sai tattaunawa ta ɗauɗumi ta ɗanyi zafi to shine sai malam yake cewa idza taddan naqashu idan tattaunawar ta ɗau zafi bainaka wa baina zawjatika tsakaninka da matarka fala ta gaba kada kai fushi fa inna nisa annabi sallallahu alaihi wasallam karka dinga ganin kamar reni ne kamar kai kadai take yi wa haka kamar sauran mutane matan su ba sa yi musu haka ba haka bane yawa wanda kaji sun yi shiru tunani da hankali da kuma hakuri suka fika shi yasa kaji su ba sa yi maka korafi ba za su zo su ta bambami suna ta zage-zage suna ta ashare ashare ba suna zazzagin a ba sa yin haka ba wai dan abin da aka yi maka din su ba a yi musu bane an fahimta ko to shine yake cewa kar kai fushi wajen tattaunawa da ita fa inna nisa annabi ba dai kat kenan ba domin ka sani matan annabi sallallahu alaihi wasallam nisa'un fadilat kenan matan da suka fi kowanne mata tsarki suka fi kowanne mata falala wayanda suka auri fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam sun kasance yuraji'inahu suna musanyan magana da shi wa yunaqishnahu suna tattaunawa ya faɗa su ce a'a ba haka bane shi ma ya faɗa su ce a'a haka shine munakasha in aka ce muraja'a ba wai mutum yayi maka gum kai ta surutu kai ta magana ba ko ka zo kai ta faɗa a'a ka taso ita ma ta taso ana samun haka wani lokaci an fahimta ko da haka kana faɗa ita ma tana ganin tana da abun faɗa bai kamata ta yi shiru ba ita ma za ta yi ƙoƙarin ta faɗa to hakan tana faruwa fa har a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin abin da zai kwantarwa da duk wani magidanci hankali in irin wannan ta faru hankalinsa ya daina tashi in har wa'annan bayan Allah annabin Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayye a wajen Allah shi ma bai kubuta ba daga irin wannan mu'amala tasu to wannan kaga yana nuna cewa ka kwantar da hankalinka ka kuma shafa wa kanka lafiya da haka wannan zai iya faruwa ba an ce lalle sai ya faru ba amma zai iya faruwa in ya faru tuno gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira fatadhakkar annaka lasta afdala min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe in wata mata ka ce maka haka ko ka faɗa ta faɗa ko ka faɗa kana sa ran ta yi shiru kuma ba ta yi shiru ba ita ma ta amayo da abin da ke cikin cikinta to kar ka tuna cewa kar kai fushi ka tuna cewa kai baka kai manzon Allah ba anta lasta afdala min rasulillah baka fi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam qala umar bin al-khattab ba dai zafi kenan ba umar dan khattab radiyallahu anhu da kansa ya ce wallahi ya ce na rantse da Allah inna kunna fil jahiliya lokacin muna kan ganiyar mu ta jahiliya lokacin muna jahiliya ma na'uddu lin nisa'i shay'an ba ma daukan mata a matsayin wata tsiya lokacin jahiliya mace bata isa komai ba la na'uddu lin nisa'i shay'an ba ma kirga wani abu game da mata hatta anzalallahu ta'ala fihinna ma anzala har kuma muka musulunta Allah ya saukar da abin da ya saukar akan mata na a girmama su a mutunta su a tausaya musu a zauna da su lafiya wa kasama lahunna ma kasama kuma har ma Allah ya raba abin da ya so ya raba na haƙƙi ya basu to daga nan kuma sai muka gane ashe suna da martaba suna da daraja ashe har haƙƙi ne ma da su akan mu wa bainama ana fi amrin wannan sayyidina Umar ya ba yayi reflecting ɗinka baya lokacin jahiliya lokacin mace ba ta da wani yanci ba ta da wani hurumi ba ta da wata fada wani wani fada a ji game da rayuwarta da mijinta ko rayuwar gidan aurenta yace haka muke a lokacin jahiliya yace ana nan ayoyi suka dinga sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawayan mana da kai aka nuna su ma mutane ne kuma suna da haƙoƙi kuma ainihin wato muka gamsu da haka fa baina ma ana fi amrin yace wata rana ina cikin tunani game da wani al'amari id qalat li imrati kawai sai naji matata ta ce da ni law sana'ata kaza wa kaza me zai hana kai kaza da kaza yayi shiru ya koma gefe yana tunani game da wani al'amari yaya za a iya warware al'amarin yaya lamarin zai kasance kawai sai ya ji ta tsoma mai baki sai ya ji matarsa ta ce lau sana'ata kaza wa kaza ko lau sana'ata kaza kaza ta ce da dai kayi kaza da kaza ko me zai hana ka kayi kaza da kaza fa qultu laha sayyidina umar yace sai na ce mata wa malaki anti wa lima hahuna me waye tsoma bakin ki waye saki a ciki shine abin da ya faɗa an fahimta waye sa bakin ki waye ce ki magana shine ma'ana wa malaki anti wa lima hahuna me ya kawo ki nan me yasa kika tsoma bakin ki waye saki wa takallufuki da zakalkalewar ki fi amri dini uriduhu cikin wani al'amari da ya shafi addini da nake so in nemo fita waye saki ki shigo ciki faqultu yake tace faqultu yake faqalat li tayi shiru bata yi shiru ba faqalat li sayyidina umar ne da kansa yake bada labari yace sai ta ce mun ajaban yabin al-khattab a ce yalla bai ma a ce wani alhaji a ce waye duk aka ajiye wannan aka maki a kira sunan nasu aka ce ajaban yabin al-khattab dan kaddabu al'amarinka akwai ban mamaki kaji yanzu kai ta tsallake kamata faɗi sunan babanka wai an fahimta ko ka duba fai ajaban yabin al-khattab ka duba abin da ta yi amfani da shi ta ce abun mamaki ya kai dan kaddabu ma turidu an turaja anta wai kai ba ka san kai magana a sa maka baki to barin gaya ma wa inna binataka yarka hafsa la turaji'u rasulullah tana fada annabi yana fada ita ma ta fada hatta ya zalla yau mahu gazban wani lokaci ma in ya faɗa ta faɗa ya faɗa ta faɗa in ya yi fushi sai ya wuni yana fushi saboda irin tattaunawa da suka yi kawai da na sama baki shine za ka haye ya komo ka ji ko? to ballantana yanzu kana kana kana 2023 irin wannan era din tana kallon ka ta saman gilashi ka san irin wadda ka je ka auro dama ka dan duba mai dama dama ma ka duba wata ifritun minal jinni ka ce kai ita kawai ka mace ka ita kake so kuma kai tunanin ma wai irin wayannan abu to kaji ma nagartattun masu tsarkin su ma kaji ta ce ajaban ya bin al-khattab kai al'amarinka akwai ban mamaki ya kai dan khattab ma turidu an turaja anta wai kai baka son ka faɗa a faɗa wa inna binataka kuma bayan ga yarka can la turaji'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana fada annabi ya fada hatta ya zalla yawmahu gadban hayya wuna a ranar yana fushi sayyidina umar yace sai laqas fa akhastu rida'i in kai ne sai ka ce sai na sai na ɗebi takalma na fa akhastu rida'i yace sai na ɗauko mayafi na thumma dalaqtu yace sai na fice sai na tafi hatta adkhal hatta adkhula ala hafsa yace nayi ta tafiya nayi ta tafi har sai da na shiga wajen hafsa radiyallahu anha yassa kenan ko fa qultu laha sai na ce da ita a wata ruwa an ce yana shiga sai ya fara haduwa da ummu salama ummu salama wai kuna yin kaza ta ce kaga tafi wajen yarka tafi wajen yarka ka ji ko yawa eh ni ba haka zo kai mun faɗa ba ga wata ce tafi wajen yarka ya kuma wuce ya tafi wajen yar tasa yana zuwa sai ya ce da ita ya bunayyatu ya ke yata innaki laturaji'ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta ya zalla yawmahu gadban wai haka ne kina yin yaji ko kina faɗa annabi ya faɗa har abin ya sa annabi ya yi fushi ya wuni yana fushi faqalat na na hafsa sai ta ce inna wallahi lanuraji'inahu ba ni kaɗai ba mu dukan mu matan annabi sallallahu alaihi wasallam na rantse maka da Allah abba la nuraji'inahu muna muraji'ar magana da shi ya faɗa mu faɗa ka duba hakuri irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana har sai da yayi ila'i yace sai yayi wata guda ba ba zai shigo wajen su ba kisa nake gaya ma in kanka ba shi da karfi to kayi hakuri ka ka ka abin nan ana son masu kai wanda caji baya cakar da su da wuri na fata ka gane yawa yan duk wanda zaka ji yanzu nan sai a shari'a ya saki wasu bama-bamai yanzu nan kaji an ce aure ya mutu yanzu kuran na ake gaya min satin dududu gaba ɗayansa sati biyu wa'adinsa ya ƙare eh ya mutu murus aka binne shi a makabarta aka yi mai kabbara hudu su su bi da haka matsaloli wannan za ka ga wani a ce maka wata wata wata ɗaya wani a ce wata biyu wani gashi nan dai saboda matsaloli ne wa'anda wannan karatun zai taimaka ma ba cewa aka yi mata su ta wa'annan abubuwan ba amma ana gaya maka ɗabi'a da halayyarsu kuma ya danganta da irin wadda ka samu fa mustaqillun wa mustakthir wata ka same ta akwai dan sauki al'amarin wata kuma ka same ta abin da akwai yawa ba laifi su su da ka in ka tsinci kanka a wannan yanayin ba kar ka ɗauka kai kaɗai ne ko kai kaɗai take yi wa matar wane shi ma Allah ana masa ana tana yi masa fiye da yadda kai ake maka ila faɗa ne ko kuma dalilin ka sani ne bai kama ba taqulu sayyidatu aisha to bari ka ji wata kissar ita ma nana aisha radiyallahu anha tace kuntu agaru na kasance ina matuƙar kishi alallati wa habna anfusahunna ga matan nan da ake cewa wai suna kyautar da kansu suna ba da kyautar kansu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga manzon Allah ina matuƙar kishi wai a ce mace ta zo wai ta ba da kanta kai wallahi ba aji dai an gane ko kuntu agaru alallati wa habna anfusuhunna anfusahunna li rasulillah ta na kasance ina kishi akan matan da suke kyautar da kansu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aqulu har ma nakan ce atahabul mar'atu nafsaha yaushe abin da ya zama ka yanzu a ce mace ta kyautar da kanta falamma anzalallahu ta'ala lokacin da Allah ta'ala ya saukar da turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk Allah ta'ala ya ce turji man tasha'u minhunna kana karkatar da wadda kaga dama daga cikin su wa tu'wi ilayka man tasha kana kuma jawo wadda kaga dama daga cikin su ma'ana su wanda suka kyautar maka suka ce sun baka in wahabat nafsu halin nabi in a in maratun wahabat nafsu halin nabi in arada nabiyyu an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'minin to idan mace ta zo mun har wani hadisi ya an karanta cewa wata mace ta zo ta ce ya ma'aikin Allah na baka kaina an gane ko annabi ya kalle ta ya sunkuyar da kai wani sahabi ya ce ya makin Allah an bace maka ba ko baka da bukata ni ina so ai mun sha karanta wannan hadisin ko to kaga mata sukan zo su bijirar da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ce sun ba da kansu to ashe wannan abun yana yi wa na Aisha ciwo sai take cewa sai Allah ta'ala ya saukar da ayar turjiman ta sha'u kana kar wato kana dakatar da wadda kaga dama daga cikin su wa tuwi ilaika man tasha kana kuma jawo wadda kaga dama daga cikin su ma'ana kamar an ba annabi zabi wadda tace ta baka kanta ko dai ka karba ko kai rejecting an gane ko sai Allah ta'ala ce kana dakatar da wadda kaga dama daga cikin su ma'ana kaga wadda bace maka ba kenan wa tuwi ilaika man tasha kana kuma jawo wadda kaga dama daga cikin su kace ka yadda da tayin da taimaka na ba da kanta gare ka wa man ibtaghaita wadda ka nema mimman azalta daga wadda ka dakatar fala junaha alayka babu wani laifi akan ka wadda ka nema din da ta yi maka ta yi tayin kace ka nema ka yadda da kuma wadda ka dakatar duk baka da wani laifi ma'ana in ta zo ta ce ta ba da kanta ka karɓa babu laifi a kanka ta ce ta baka kanta kaga baka da ra'ayinta ka ki karɓa baka da laifi shine fala junaha alaik kaga kamar nana Aisha can tana korafin cewa yanzu a ce mace ta ba da kanta sai kuma ga aya ta sauka ana ana ma goyen bayan annaba akan wanda ma ta zo ta ce ta ba da kan nata yana da zabi ko ya karɓa ko kuma ya ce ba ya da bukata qultu nana Aisha ta ce sai na ce ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka kaji ma ara rabbaka ni ina ganin ubangijinka yana gaggawar amsawa bukatunka Oh ba za ta yi shiru ba ma da aka saukar da ayar ma ara rabbaka ni ina ganin ubangijinka illa yusari'u fi hawaka ay yusari'u fi muwafaqatika ala ma tuhibbu Allah yana gaggawar dacewa da kai akan abin da kake so mimma ahallahu laka daga abin da ya halatta maka wa yukhaffifu anka ya sassauta maka wa yuwassi'u alayka fil umur Allah yana yalwata maka cikin al'amari kai dai dan gatan Allah ne kenan sannan ta yi shuru saboda haka matan kenan da haka sai an yi haƙuri da wannan yanayi irin nasu iyaka waltimasil atharat to to na tafi can wani waje kenan falam yaghdab annabi fadi yana zaune fa tayi wannan amma bai yi fushi ba min hadisi ha daga wannan hira tata wannan magana tata bai yi fushi ba an gane ko wani hadithi imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi na 4788 to wayannan abubuwan ka duba irin maganganun mun karanta a can baya wadda ita ma take cewa ka fara amma kai adalci da sauransu ko ka faɗi gaskiya duk ire-iren waɗannan abubuwan sai ka auna in kai aka gaya wa yanda tsikar jikinka take tashi yanda kake ganin dan me yasa za a gaya maka haka annabi sallallahu alaihi wasallam an gaya masa ire-iren waɗannan abubuwan kuma ya yi haƙuri aure bai mutu ba haka aka ci gaba da rayuwa don haka suke dan dama tun farkon littafin an gaya ma kuli kadmin dila an halicce ta a karkace wanda duk ya buƙaci sai ta miƙe to ya haɗa kansa da aiki kuli kadmin dila wa inna a waje shay'in fi dilai a ala in zahabta tuqimahu kasarta annabi yace in kace sai ta miƙe sai dai ka karya ta karyawa kuma malamai suka ce sai dai ka sake ta kuma wanda zaka auro ita ma dai macance a karkacen take sai dai kuma mutum zai zama ba shi da ba shi da mafadi sannan ba zai zama dattijo ba unguwa da ya auri wannan bayan sati biyu a wata ɗaya ya sake ta wata mata da haka suke sai dai mutum ya ta auri saki ya ta auri saki wanda wannan kuma illa ce ko aibu ne ga mutum ya zama haka iyyaka waltimasil atharat ahir ka kiyayi neman laifi in dai laifin ya tabbata ka gani sai ka tsawata amma karka dinga laɓe ka ji mai ake cewa karka dinga sanda kawai dai a ganka ka shigo cikin gida a wannan ba halin namiji bane suna maganganun su ka zo ka laɓe a jikin windo ko kofa kana jin me suke cewa sai kuma a ganka tsulum ka faɗa munafuka munafuka na jiki a wannan wannan ba jeje bane amma ran da Allah ya so ka kama laifin ya bayyana maka ko ka ji da kunnanka ba dan ka je sauraro ba ko kuma aka yi abin ya faru a gabanka ka gani ko kuma ba a san za ka zo ba kawai ka zo ka gani to wannan kuma wani abu ne daban amma mutum ya dinga san ɗa kamar ɓarawo kar a san ya shigo sab sab sab sab ya shige abin a wannan gaskiya kar ka zamto mai neman laifi shine iyaka waltimasil afarat ka kiyayi laliba da neman al'afarat tuba-tubai alhayatu zaujiya rayuwar auratayya mumtali'atun bil hafawati cike take da tuba-tubai an san tuba-tubai ko jam'i ne na me tuntube yawwa yawwa jam'i ne na tuntube don haka rayuwar auratayya malam yace yake ya cewa cike take da tuntube tuba-tubai falata kun karka zamto mimman ya tasayyadun al'akhata'a karka zama daga cikin mazajen da suke farautar kurakurai wal'atharat da tuba-tubai li zaujatihi ga matarsa wai karka zamanto ɗan sandan farin kaya wa matarka ba za ta gane ka ba sai ta aikata laifi ta sai a kama ta karka zamto ainihin wato mai farauta shine ya tasayyadu karka zama cikin matan da suna nan suna farauta farautan mai al'akhta kurakuran matarsa wal atharat da tubatubanta akwai wanda har recording yake in ana abu zai ta recording yana nan ya tara su a rana kaza ga wata kaza in an zo wani dalili ya sa sai ce ai yana recording ai yayi recording kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan ai kaga akwai akwai matsala wa kun rahaba sadri ka huta ka zama mai fadin kirji matan nan taka dai kai ka ganta ka aure ta akwai yadda da aminci tsakaninku lokacin da ka ganta haka amince ka aure ta to wannan trust din wannan amincin da yaddar ya zauna a zuciyarka kawai in ka tafi kawai ka tafi kenan ba laifi bane ka dinga bibiyar ta dan in ta yi kuskure ka gyara mata amma dai neman laifi to wannan ba daidai bane namiji ya zamto mai neman laifin matarsa wa kun rahaba sadr ka zama mai yalwar kirji mai fadin kirji baka rike da ita baka a'a kawai kai kana zaune da ita ne tsakani da Allah in Allah ya nuna maka kuskure ka gani ko kaji ka gyara ka ce ba daidai bane ka ce ba kyauta ba ba an Jabir radiyallahu an an karbo daga Jabir Allah ya kara masa yadda qala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yaduruqar rajulu ahlahu laylan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana mutum ya faɗo gidansa da daddare, ya yi tafiya ba a san zai dawo ba kawai zai afko musu cikin dare ba a san haka. Annabi ya hana, kai ma abin da ba gani ba kakka ne sai ka gani. Kamar yadda Allah ya ce, ya yi wa ladina amunu, la ta tsalu an ashiya, in tubu da lakum ta su'ukum. Kar ku yi tambaya game da wasu abubuwa da ba ku gane kansu ba, in wata tambayar kai ya bayyana ka ji amsata sai ranka ya ɓaci hankalinka sai ya tashi don haka annabi ya hana an ya ɗuruƙar rajulu ahlahu lailan ya faɗo wa iyalansa da daddare idan ya yi tafiya to yanzu tunda ana cikin wata era ana cikin wasu wani lokaci na waya to kaga zai iya bugo waya cewa ya taso kuma yana sa ran nan da awa uku insha Allah zai shigo in ya zo in a tasha ne ya ce mata gashi mun sauka a tasha da aka nan da kamar minti talatin zan so gida in a airport ne to yanzu nan jirgi ya sauke mu da haka nan da awa ɗaya insha Allah zuwa awa ɗaya da rabi zan so gida kaga sai a gyaggyara a dan wawwanke a dan kikkin tsada abin da ba a an san baka so kana faɗa sakamakon baka nan an bashi sai a ɗauke baka san kazanta kuma sakamakon baka nan an bar guri ji yayi kaca kaca duk za ta maza ta share nan ta wanke ban daki ta gyara kaza a gyara kaza a feffesa turare duk dama ce in ka fado to sai ka zo ka ga abin da zai bata maka rai ka ji ba daɗi ka zo ba a yi shara ba ita ma ba ta yi wanka ba ba kitso a kanta ba kaza ba kaza sai ka ji bacin rai to shi yasa dan kar ka zo ka bata kanka rai ko ka dinga neman haka dama kwanan baya ma haka ciki na zo na samu gidan nan kaza kaza kaza a'a ka sanar da ita in yanzu ne in a wancan lokacin da an ce kaka shigo gida da daddare to ya za ka yi in ka zo sai ka samu ko masallaci ko wani guri ka kwana sai gari ya waye sai ka shigo shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam a tsarinsa ko yaƙi ya je ya dawo to zai ya da zango wani lokaci a ɗan turo da kaya irin abun nan na mai gida kai ko unguwa ka shigo sai ka ba da jakarka sai a yo gaba da ita sai bayan minti talatin kuma kana can kana ɗan gaggaisawa da makotanka da da da an kwana biyu baka nan wallahi ai ai ya gidan da ya al'amuran rayuwa kuna ɗan tattaunawa ya kuma wani da bai da bai da lafiya a alhamdulillah jikinsa da sauki dinnan ɗan lokaci kake ba su kuma su yi maza maza su gyara kaza su gyara kaza su gyara kaza in ka je ka ga ba a gyara wa riban me kaci ka yi wata ɗaya ko kwana goma baka nan kuma ka da ka tadda bacin rame kenan kai ko kun gane fiqihun shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya shigo gidansa da daddare to yanzu ba za a ce kakka shigo da daddare saboda halin insecurity da kaza da kaza kuma yanzu ma dai akwai duniya ce ta sadarwa in ka bugo waya kace ga kanan ko sha biyun dare ne kaga dai suna sanar da cewa ka abin nan ya takhawwanuhum kamar yana tuhumar su da ha'inci kenan shine ya takhawwanuhum kamar yana ganin suna ha'inta sa kenan kamar yana ganin mu ana shigo masa da wani cikin gida ne shi yasa yake ta farauta yake so ya faɗo cikin dare dan ya zo ya ga me yake wakana a gidansa in ba haka ba dan me yasa zaka nemi sai ka shigo cikin gida da daddare dan me yasa zaka shammaci iyalanka ba zaka sanar da su ga kanan zuwa ba shin kana tuhumar matarka tana ha'inci ne da haka kake so ka kama aw yaltamisu atharatihim ko kuma yana neman kurakuransu ne da tubatubansu in ba mai neman tuɓa-tuɓai da kurakuran matarsa ba ai bai kamata a ce ya yi tafiya baya nan kuma ya dawo ba tare da abin nan ba na fata an gane yauwa kaga irin wannan ko da mutum ma'aikaci ne in ya tafi sai biyar ko ɗan kasuwa ne in ya tafi sai abin nan sai kuma wani dalili ya sa yau za an tashi kasuwa da wuri zai dawo gida sai ya sanar ya ce yau fa da wuri zan dawo ga nan za mu dawo da wuri saboda al'adar mata suna kula da irin wannan wani lokaci sai ga suna da nawa da nauyin jiki abin da ya kamata su yi ba su ba so saboda kan ka ce yau da wuri zaka da haga za ta tashi ta yi kaza da wuri ta yi kaza da wuri ta gyara ta yi girki da wuri ta yi kaza da wuri to duk wayannan abubuwa ne wayanda in kana yin su zaka ka dade baka tarar da wani bacin rai ko wani abu da ba za ka so shi ba a cikin gida akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadithin hadithi mai lamba ta 715 tazawwaja rajulun min ahli al-ilmi imra'atan min al-badiya wani mutum cikin malamai ma'abuwato cikin ma'abuta ilimi ya auri wata mace min al-badiyati daga daga kauye fajalasa zata yawmin yaktubu ba'd al-akhbari wal ash'ar wata rana ya zauna tun da malami ne yana ɗan rubuta wasu labarai da ‘yan waƙe-waƙe haka, famarrad ila jiwarihi sai ta zo wucewa ta kusa da shi ita matar, wada sad bi ƙadami ha alal ƙalami, allazi ya tubu bihi faka sarathu. Ta zo wucewa ta kusa da shi inda yake rubutu, sai ta taka alƙalamin rubutunsa da ƙafarta. wannan alƙalamin da yake yin rubutu da shi sai ta taka shi bata gani ba da kafarta fa kasaratku sai ta karya alƙalamin fa asabaha hammun wa huzunun sai takaici da bakin ciki ya kama ta tana ganin tayi masa ba daidai ba alƙalamin da yake rubutu da shi ya dan ajiye kila zai yi wani abu ta taka shi ya kare sai ta ji duk ba daɗi fa qala laha dan ya nuna mata babu komai sai ya ce da ita la ta hazani karki damu li'anni ana allazi tasabbabtu fi kasril qalam ai ni na fiki laifi ni ne na sabbaba dalilin da zai sa ki karya alƙalamin bi wad'ihi baina qadamaiki dan ni na ajiye a gaban kafarki wai kamar shine ma ta zo wuce ya ajiye a gaban kafarta wai duk dan kai ya kama ta da laifi kaga ta zo wucewa ta taka alƙalami in yanzu ne baki da hankali baki abu na nutsuwa ina ina sai ce kash ya ganta ta shiga damuwa sai ta haki daina damuwa ai ni na fiki laifi dan ni na jawo kika kare alƙalamin dan ni na ajiye shi akan hanya da zaki zo ki taka Allah ya sa ka zama irin wannan sun Muhammad to ba iya alƙalamin ta karya ba bari ka ji sun Muhammad bilin sirab to tunda ta ga yanzu dai ya bata uzuri ta juya za ta tafi kuma fakasarar da watal hibir sai kuma ta fasa kwalbar tawadar ta juya za ta wata sai kuma ta sake bal da kwalbata wadda ita ma sai ta fashi faƙala sai ce alhamdulillahi laƙadu kuntu an wizza haba ila suƙi li shira'i da wa'in gairuha kenan na gode wa Allah dama na yi niyyar zuwa kasuwa in siyo wata sabuwar tawadar don na ga wannan dama ta fa ta yi ƙasa da yawa ko ta kusa ƙarewa ba shi kenan ba in ma da gayya aka yi dai bai ji haushi ba dan in so take ta kunna ka kuma ka kunnan aha ka shigo hannu in kuma da niyya ba ne dama ka bata ma'azira amma da niyya ne dai ka nuna cewa wannan ba wata damuwa ba ce shaka rajulun li ahadil ulama qillata sabrihi fil bait wani mutum ya kai kuka wajen wani daga cikin malamai kukan me ya kai karancin haƙurinsa game da rayuwar gida wata sayyudihi li'akhata imra'ati da kuma irin yadda yake bibiya da farautar kurakuran matarsa faƙala la'alim sai wannan malamin ya ce da shi in baka shawara baituka mamlakatuka gidanka nan ce masarautarka sarki ba yana da fada ba fadarka gidanka kenan idan har ba ka da sukuni ba ka da sakewa a gidanka to ina za ka je ka sake kenan idan ba za ka miƙe kafa ka ji daɗin rayuwar gidanka wato ina za ka je ka miƙe kafa malamin ya ce baituka gidanka mamlakatuka nan ne masarautarka falata hadimha kada da gangan ka rusa masarautarka fin shigalika bisaga'ir ta hanyar shagaltar da kanka da ƙanana-ƙananan abubuwa ƙananan laifuffuka ɗan ƙaramin abu kai ta faɗa na wajen minti talatin akan ɗan ƙaramin laifi kuma an kira sallah ka je ka yi sallah ka da ashe full stop ka yi kuma ka ɗora daga inda ka tsaya ai mun karanta a can baya wani ya ta sababi har ya kai ga dukan matarsa baban matar ya zo ya ji ah me ya haɗa ka ya ce wai gishiri wai ta manta ta yi abinci ba ta sa gishiri ba sai ce in banda abinka ni gan nake ka ɗebo gishirin ka sa ko ka ɗan barbaɗa magin kamar ya fi dukan sauƙi sai ka wahal da kanka sai kai abin da shi ya fi wahala dukan ai ya fi wahala fiye da kanka ba ta manta ba su sa magi ba sai kai ka sa shi kenan an wuce gurin ɗayyib khatiraha gaba ta gama malam yake cewa ɗayyib khatiraha ka zamto mai gyara mata tunaninta idan ta shiga cikin ɓacin rai ko ta shiga cikin wata damuwa ko wani ibtila'i na rayuwa ya same ta kai ne za ka zamto mai gyara mata tunaninta a'a ai bayan da kike tunani ba ka zamto mai kwantar mata da hankali shine tsayyib khatiraha imsah dumu'a zawjatik ka zama mai share hawayen matarka bi kalimatin raqiqatin da kalma mai taushi matarka ka zo ka tara tana ta kuka hankalinta ya tashi wani abu ya faru to ka zama mai sharewa matarka hawaye ta hanyar yin amfani da kalmomi masu taushi wa kun ka ka zama ƙariban minha ka zama kana kusantarta kana kusa da ita fi auqati mihnatiha a lokacin jarabawarta in Allah ya jarabce ta da wata jarabawa to ka zama kai ne ka fi zama dab da ita wajen ba ta shawarwari da kuma kwantar mata da hankali da gaya mata maganganun da za ta samu ƙarfin gwiwa shine wa kun qariban minha ka zama a kusa da ita fi auqati mihnatiha a lokutan da Allah ta'ala ya jarabce ta da wata jarabawa ij'al min kalimatika ma'an baridan ka sanya daɗaɗɗen kalmominka su zamto ruwan sanyi yuɗifi unara sauratiha da zai kashe wutar abin da ya taso mata wa huzniha ya lafar da takaici da bakin cikinta wa kullaha wai ka zame wa matarka ɗan uwa kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam li zawjatihi safiya radiyallahu anha kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zame wa matarsa na safiya ba za ka yi koyi da annabi ba a nan uwa ka zamar wa matarka kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zame wa matarsa safiya me ya faru balagar sayyidatu safiyata radiyallahu anha labari ya zo wa nana safiya Allah ya ƙara mata yadda wani labari annas sayyidata hafsa cewa nana hafsa bintu umar bin khattab yar gidan sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda qalat anha ta faɗi wata magana akan ita Safiya wata kalma wata magana na na Safi Hafsa ta faɗa akan Safiya innaha bintu yahudiyyin sai aka zo aka gaya na na Safiya cewa ai Hafsa ta ce ke yar Yahudawa ce jinin Yahudu ce Yahudu tuba babu ke jinin Yahudawa ce fa bakat shine na na Safiya ta fashe da kuka ta yi ta kuka fa da khala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu tana nan tana musulma tana cikin ummahatul mu'minin tana gidan annabi tana auren annabi sallallahu alaihi wasallam amma a ce mata yar Yahudawa da haka abin ya sosa mata rai ta ji ba daɗi sai ta kuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida wahiya ta biki ya same ta tana ta kuka faqala sai ce ma yubiki safiya me ya faru me yasa ki kuka shine ma yubiki ki in wani ne ya zo tara tana kuka kawai ya kalle inda take ba kawai ya tafiya ga tafiya sa kawai ne kai wani akwai bushewa Allah ya gaya wani ƙaune in gaya ma ya dan ji ya ga tana hawaye ya dan ji wani tausayi ya ji wata rahama a zuciya ina annabi yana ganin ta yace ma yu bikiki me yasa ki kuka safiya fa qalat sai ta ce qalat li hafsa hafsa ce ta ce min inni bintu yahudiyin wai ni ir yahudawa ce fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata yuwasiha yana lallashinta yana rarrashinta wa yutayyibu khatiraha yana kwantar mata da hankali yana gyara mata tunaninta inda ya tafi wa yuzhibu anha al-hazan yana kokarin tafiyar mata da abin da ke damunta yana kokarin wannan bakin ciki da take ciki ya tafiyar mata da shi sai annabi ya ce innaki karki manta safiya ke fa libnati nabiyin yar annabi ce fa wa inna ammaki la nabiyun kuma baffanki annabi ne wa innaki la tahta nabiyin kuma fa kina auren annabi fa fima tubkharu alayki to da me za yi miki alfahari babanki annabi baffanki annabi mijinki annabi kuma me zai dame ki Allah babu kwantar da hankali a cikin nan a cikin takaici da damuwa da take ciki kashi ɗari aƙalla hamsin ko sittin ko saba'in ba ya tafi ba babanki annabi musa domin kina dangantuwa ne zuwa ga annabi musa babanki annabi musa annabi ne babbanki annabi haruna annabi ne mijinki annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam me kika manta har akwai wani abu da zai ɗaga miki hankali akwai wanda sai isa ta miki wata wata tutiya ko wani alfahari to da me za a miki alfahari babanki annabi babbanki annabi mijinki annabi sun maƙala sannan sun maƙala li hafsa sannan sai manzo Allah ya ce wa na hafsa yu annibuha yana zarginta ya ce ittaqillaha ya hafsa ce ki ji tsoron Allah hafsa kenan kaga ta ji daɗi akalla an gaya wadda ta gaya mata magana an yi mata fada ita ma an ce ittaqillaha ya hafsa ita kuma an gaya mata maganganu da suka kwantar mata da hankali an aiko babanta bai da lafiya ya kamata ta hankalinta a tashi irin yadda labarin ya zo mata kwantar mata da hankali ka ce ina ganin ma kamar da sauki yadda na yi waya gidan kaza ka kwantar da hankali kuma ma ki ki kwantar da hankalinki ina ganin ko zuwa in an jima zan ma ɗauke ki mu je mu duba jikin nasa amma duk yanda kike ka je labarin kawai ina jin wanda ya baki labarin ne bai san yanda ya kamata ya baki labarin ba amma ni na je na gani ma abin bai ma kai haka ba amma mun gaisa da shi jikin nasa alhamdulillah har ka kwantar mata da hankali akalla cikin tashin hankalin da take ciki ka rage wani adadi mai yawa wata za ga ta dade bata haihu ba ta damu kanta da yawa sai ka dinga kwantar mata da hankali wata ɗanta ne Allah ya jarabce shi da rashin lafiya ka zamto mai kwantar mata dankali wata ɗanta ne ya zama kangarare wata ɗanta ne ya ɓata wata wani hasara ne na kuɗi ko wani abu ya same ta to aƙalla kai a matsayinka na mijinta ba za ka taya ta ba kuma ka ɗan lallashe ta ta ɗan ji sanyi kukan me yake kaza saboda kaza yake kukan yake ta yi an fahimta wannan kaga abin da zai ce kenan kawai dan an yi kaza dan dai kukan ba ba shi da wahala kawai daga kaza kawai yake kama yi wa mutane kuka duk yara kin sa su duk sun yi jungun jungun kina cewa mutane kuka ran laki na sai kaga wannan sai sai sai kaga sai ƙara zafi kan zafi ko wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi hadisi na 3894 dakhala rajulun ala imra'ati wani mutum ya shigo wajen matarsa fa wajadaha tabki buka'an shadidan ya tarar da ita tana kuka wiwi kuka mai tsanani fanza ijali zalik sai hankalinsa ya tashi da ya ga haka wa sa'alaha an sababil buka sai yake tambaya ta game da dalilin kuka me yasa ta take kuka fa akhbaratu sai ta bashi labari anna khatimaha saqata fil nahari zobanta ne ya fada rijiya annahar korama kenan ko yawa zobanta ne ya subule sai ya fada korama ko ka ce rijiya fa masaha dumu'aha sai ya shafe mata hawayen nata wa qala sai kuma ya mata wani alkawari da hankalinta zai kwanta sai ce laki indi khatamun wa qurtun ba zobanki ne ya fada ba to nayi miki alkawarin zobe da sarka da dan kunne an gane ko kaga wannan shi ma ɗayyib khatiraha wannan misali aka baka da akwai hanyoyi da yawa da za ka kwantar da hankalin mata ka in ta shiga cikin damuwa wata aiki za a yi mata tana da wata larura ko operation za a yi mata na cs hankalinta ya tashi to kai wa kwantar da hankalinta ba waye zai kwantar mata da hankali tana da juna an ce kuma ba za ta haihu da kanta ba sai an mata cs to kaga kana cikin wanda kullun zaka zama ka zauna da ita kai ta bata labaran ban dariya kai ta sa ta nishadi kai ta kwantar mata da hankali har in an ji an auna a ce bifin ta yayi normal wannan yana daga cikin abin da ya kamata kai to ka duba wannan zoban ta ya fadi ba dai zobe ba yace ki kwantar da hankalinki nayi miki alkawari zan siyo miki zobe wa qurdun da dan kunne hilqon hilaqon hadda ma sarka yanzu kaga ita sakamakon faduwar zobe ta ci riba domin gashi sakamakon faduwar zobe za a siya mata hadda sarka da dan kunne na fata an gane abubuwan ne suna da wahala idan mutum ya aure ne sai shedan ya zo ya tare a cikin gidan duk wa'annan abubuwan da kaji ana faɗa wallahi mutane sun san shine zaman lafiya kuma shine ingantacciyar rayuwar aure kuma duk wanda ya san me ake nufi da aure wannan ita ce rayuwar auren in ba za ka in ba kai haka ba wallahi ba za ka more aure ba kuma in ka yi auren wallahi ba za ka ji daɗin sa ba duk abin da kake tunanin samu a rayuwar auren ba za ka samu ba saboda shedan ya zo ya yi kaka gida ya zo ya tare a gidan ya hana sakewa ya hana ayi abin da ya kamata Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon kamantawa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik